الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير watan bakwai watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 27 ga watan biyu a Gregorian kalanda 2021 wannan shine kasar ɗinmu na 18 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh al'allama abi abdullah muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba za mu tashi shafi na ashirin da ainihin wato a biyu a ashirin da ɗaya kai ko? eh? shafi na ashirin da ɗaya ba haka ba ne shafi na ashirin da biyu za mu tashi sakin layi na ƙasa tafsiru ahali wahadatul wujudi li kalimatul ikhlas li kalimatul tauhid ko ba nan ba ne? ba nan ba ne? وتهرم وتهرم الشرك بالله والإيمان بالطاغوت تمجم شافنا أشرين دقيقة وضام تاشي إن شاء الله وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاه الأمهات والجدات لجد قبض نعم وفرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم منكر أنت وانا منكر أنت وانا منكر أنت وانا وانا نقول وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت شيء النظام تاشي وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت وتحرمتم شركه da kuma haramcin imani da ɗagutu a azamu ya fi girman haramci da masifa da bala'i min taharimi nikahil ummahati sama da haramcin mutum ya sadu da mahaifiyar shi an gane ko wal jaddati ko kuma mutum ya sadu da kakashi ko ma ya auri mamashi ko ya auri kakashi ai har nake ce muku za ka ga da yawa idan aka ce mutum ya yi wata kalma ta shirka sai ka ga mutane kamar abin bai wani zama mai girma a gurinsu ba amma idan aka ce mutum ya sadu da mahaifiyar shi sai ka ji ya ce la ilaha ya girmama abin to yin kalmar shirka da yin abin da zai karya maka tauhidi shi ya fi girma ya fi cancanta a rafka salati a kan shi na fata kun fahimta sama da a ce mutum ya aikata zina da mahaifiyar shi domin ita zina da mahaifiya zunubi ne laifi ne amma da mutum zai mutu yana yi akwai su possibility ya iya shiga aljanna Allah ya yafe mishi amma shirka in ka mutu kana yin ta ata fau fau fau babu kai babu jannatul firdaus kun fahimci maganar da kyau ko wancan zunubi sunansa laifi sunansa wannan kuma kafircewa Allah sunan shi ai kai daga jin yadda suke ma kai kasa akwai bambancin hukunci to shine malam rasulan yake ce mana haramcin shirka da kuma haramcin yin imani da ɗagutu yarda da wani Allah a'azamu shi yafi girman laifi yafi girman bala'i da masifa min taharimi nikahil ummahati sama da haramcin wato auren mahaifiya annikahu a nan yana iya ɗaukar saduwa yana iya ɗaukar aure na fata an fahimta ka fassara shi da saduwa da mahaifiya ka fa fassara shi da auren mahaifiya din wal jaddat da kuma ainihin wato kakanni jaddatu ita ne kaka jaddat jam'i ne na kakanni jama'a kun fahimci magana don haka sai shehu ya ce a'azamu maratibil imani billah don haka mafi girman martabar imani da Allah ita ce shahadatu Allah ilaha illallah mutum ya shaida babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai waye sai Allah wannan shine mafi girman abin da Allah maɗaukakin sarki ya ne ya ainihin wato girmama ya kuma kambama a cikin martabobi na menene na tauhidi na fata an fahimta sai malam ya ce wa ma'ana zalika sannan ma'anar haka kuma an ya shahadal abdu bawa ya shaida annal ilahiyyata kulla halillah allantaka gaba ɗayanta ta tabbata ga Allah wato bauta kenan ta tabbata ga Allah na kawo muku ayoyi a cikin littafin al'ubudiyya na fadilatu sheikh al'imam ibnu taimiyyat al-harrani Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna mun karanto satin da ya wuce cewa ga ma'anar yadda ainihin wato al'amuran suke don haka yake cewa ma'anar haka shine bawa ya shaida a ita ilahiya ma'ana bauta gaba ɗaya ta tabbata ga Allah shi kaɗai ba za a haɗa shi da kowa a cikinta ba laisa min ha shay'un li nabiyyin babu wani abu da wani ya mallaka na ilahiyya ko da annabi ne na fata kun fahimci magana abin da ya shafi bauta to ko annabi ne ba shi da wani rabo a cikinta shi yasa ba za ka faɗi ka kira annabi muhammadu ba ko za ka tashi ka ce ya rasulallahi ka miƙe tsaye na fata an fahimta ko wani bala'i ya same ka ka ce ya manzan allah a taimake mu ya rasulallah kana yin haka kayi shirka dan irin wannan duka dangin bauta ne wanda sun tabbata ga waye ga Allah ko kuma ka shiga cikin wata damuwa ko matsatsi ka daga kana ya rasulullah ya nabiyullah ya karimullah ya azimullah ya wane ne kana ta tasbihi da sunan annabi Muhammad kaga dai shine mafi girman halitta a cikin halittun Allah ko to in kai haka kayi shirka saboda wani kaso ka ɗauka wanda ba nashi ba ka danganta zuwa gare shi kun gane maganar da kyau ko fadlan min sama da kuma ka kira ainihin wato ko ballantana ka kira annabi isa ko annabi musa ko annabi dawud ko annabi sulaiman ko annabi ishaqa ko yaquba ko wanda daga cikin annabawa ko manzanni in dai manzan Allah kansa bai halatta a kira sunansa a roƙi wani abu ba ko kuma a kira sunansa ana mai kai kuka da damuwa zuwa gare shi ba to in kamar shi ma ba shi da wannan matsayin to ina kuma ga sauran annabawan da ba su kai shi daraja a gurin Allah ba ina fata kun fahimta to yasa duk wani dangin abin da zai bayi zuwa ga bauta na magana ne ko na kudiri ne a cikin zuci ko na aiki ne da gaba ba a yin sa ga wani daga cikin annabawa ko manzanni an gane maganar da kyau ko yasa Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa salasata usul yake cewa bautar bautar Allah ba ta da alaka da wani daga cikin annabawa ko mala'iku ya ce la malakun muƙarrabun wala nabiyun mursalun ko da wani mala'ika ne na kusa da Allah bai halatta a yi masa wani abin da ke bayuwa zuwa ga bauta ba wala nabiyun mursalun haka ko da annabi ne manzo yasa wannan yaya ɗin ya'un nida da suke amfani da ita wajen kiran manya-manyan shehunansu duka wannan yana daga cikin ma'anar shirka domin irin wannan kira-kira ne da yake nuna kana kamar kai kuka da damuwa cewa wannan wanda kake kiran ya kawo maka ɗauki idan abu ya samu musulmi za ka ya ɗaga hannu yana ya azizu ya jabbar ko ya khaliqa samawati wal ard ya mallahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya kaza yana kiran Allah to sai kai abu ya same ka he dinga ya abbas ya jailani ya rufa'i ya kaza ya kaza me kake nufi da wannan ya ya ya din da ake amfani da ita wajen ya Allahu ya Rahamanu ya kaza ma'ana irin ɗaukin da kake so Allah ya kawo ma a cikin matsalarka da damuwarka to kwatankwacinsa kake so Jailani Abbas Rufa'i Ali husai ya husai ko ba sa faɗa to irin waɗannan duk su ne shirkar fa jama'a su ne wanda Allah bai yarda da su ba don haƙƙi ne wanda ba na kowa ba ne sai waye sai Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to wannan shine don haka malamai suka ce bai halatta a bawa wani daga cikin annabawan nan ko manzanni fadlan min shiyuhi a wal qutubat a ba su irin waɗannan haƙoƙi ba bai halatta ba an gane maganar da kyau ko da haka yake cewa a ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله ليس منها شيء لنبي با وانا النبي دي يكي دا وانا ربو أتكنتا ولا لملك haka kuma babu wanda yake da ainihin wato rabo a cikinta na mala'iku to mala'iku mutane sun kasu kashi uku dangane da mala'iku akwai waɗanda suna bauta wa mala'iku tsabar yadda suka wuce gona da iri wajen ƙaunarsu da soyayyarsu ga mala'iku har bauta musu ma suke yi to wannan sun zarɓaɓe na fata an fahimta akwai kuma waɗanda saboda tsabar ƙiyayyarsu da gabarsu da mala'iku wannan ya kai har zaginsu ma suke yi suna ma gaba da su kulman kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله لا يحب الكافرين فإن الله عدو على الكافرين عدو للكافرين نعم وكاغا ودنن سنون سوغا باسكي دا ملائكو كي سيئ to da wanda suka zarbaɓe suke bauta wa mala'iku ko suke kiran sunan jibri idan suna cikin damuwa ko tsanani da waɗanda kuma suka ɗauki aƙida ta zagi da gaba da mala'iku duk sun ɓata gaba ɗayansu waɗanda suke tsakiya su ne ahadu sunna yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kullum aka zo sai ka ga mu ba mu zarɓe ba mu ko ba mu mai ba ba mu yi ƙasa ba muna nan tsaka-tsaki mala'ikun nan suna da darajojinsu suna da martabobinsu suna da matsayinsu suna da girmansu suna da ƙimarsu suna da duk wani mutunci da Allah maɗaukakin sarki ya ba su to mu muna ba su wannan girma da wannan matsayi da wannan martaba amma ba ma bauta musu an gane in damuwa ta shaƙe mana wuya ba ma kiran sunansu sannan kuma ba ma gaba da su da ƙiyayya da su da zaginsu kaga mun tsaya tsakiya mu ba mu bauta musu ba balantana mu wuce gona da iri mu ko ba mu zage su ba balantana mu rage darajar su ina fata kun fahimci magana dan haka muna nan a tsaka tsaki to wannan shine aqidar mu dangane da mala'iku suna da sunaye suna da ayyuka suna da yanayin jawabi yadda aka halicce su suna da martabobi daban-daban kowanne da irin kalar aikin da Allah ya dora mishi an gane maganar da kyau ko wanda duk ke son irin waɗannan bayanai sai ya je alkutub almutawwalat littattafai manya-manya waɗanda suke bayani na aƙida filla-filla dalla-dalla amma nan kurkusa ka je ka nemi kasusuwanmu na karatun littafin aƙidatul abin nan aƙidatul tahawiyya mun yi magana akan suwaye mala'iku da darajojinsu ga baki ɗaya malam ya kawo magana akan mala'iku da imani da su sannan ka duba littafin al'aqidatul wasitiyya shi ma zaka samu bayani dangane da su waye mala'iku menene ake nufi da su ya matsayinsu a gurin Allah wannan irin mu'amala ake so kayi da su wannan haƙoƙi suke da ke a matsayinsu na mala'ikun Allah wanda haƙoƙi ne kuma ba nasu bane na Allah ne da annabawa da manzanni an gane maganar da ke ko wala waliyin haka bautar Allah ba wani haƙƙi da ya tabbata na wali daga cikin waliye a bashi wani haƙƙi na wannan shine abin da ɗazu nake faɗa zaka ji suna kira ya inyas ya sidi abdulkadir ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza wanda waɗannan ya unnida ɗin da ake kwarma musu kira da ita da nufin ana cikin damuwa a kawo ɗauki da taimako wannan duka wani abu ne na haƙƙin allah wanda ake jingina musu to kai musulmi bai kamata ba bai halatta gare ka ba ina fata an fahimta su waliyai su wasu irin mutane ne waɗanda na farko dai suna da daraja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala inda muka gane suna da daraja Allah ya faɗi cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyan Allah masoyan Allah eh la khawfun alaihim gobe ba za su ji wani damuwa da tsoro a filin tashin alkiyama ba wala hum yahzanuna kuma ba sa cikin masu yin bakin ciki da gamuwa da Allah su waye ne sai Allah ya ce alladina amanu wa kanu yattaquna kamar ka tambayi Allah me ya sufofin waliyan Allah sai Allah ya faɗi sufofin su guda biyu su ne wanda suka yi imani da Allah don haka sai ka je ka san meye rukunan imani sai ka aiki da shi na fata an fahimta an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi ko wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato imani yana da rassa guda 70 da nawa hmm? al imanu bid'un wa sab'una abun nan shu'ba ko bid'un wa sittuna shu'ba a watar waya imani yana da rassa guda 60 da wani abu ko kuma guda 70 da wani abu yasa wani malami ya dauki alƙaramin sa mai albarka sai ya rubuta littafi sai ya sa masa sha'abul iman rassan imanin nan da annabi ya ce suna da rassa guda kaza saba'in da kaza ko sittin da kaza sai dinga bi cikin ƙur'ani da hadisi yana zaƙulo su Allah ya ce kaza imani ne kaza imani ne kaza imani ne duk sai dinga ɗauko su a cikin alƙur'ani annabi ma ya ce kaza imani ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقا يدنغ زاقلو سأتكين حديثا من زن الله da ya gama tattara su ya yi sharhinsu sai ya buga littafin sai ya ce sha'abul iman rassan imani to sai ka je ka bi wannan littafi da abin da yake cikinsa in ka fahimce shi kai aiki da hito ka samu siffa ɗaya ta menene ta waliyi shine allazina amanu sannan sai ya dawo ya ce wa kanu yattaquna sannan suka kasance masu menene masu tsoron Allah to menene takawa gashi nan ayoyin takawa sun fi guda 60 a cikin alkur'ani abu kaza sai Allah ya ce mai takawa ba zai yi shi ba abu kaza sai Allah ya ce masu takawa ne suke yin sa ina fata an fahimci magana kaza sai Allah ya ce masu takawa sai ka ji dukka tattaro waɗannan abubuwan takawa takawa takawa din يا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون kaza kaza duk waɗannan ayoyin takawar gaba ɗaya kai ka tattaro su sai ka fahimce su sai ka yi aiki da su to shikenan ka samu siffar wali ta nawa ta biyu to yanzu ka zama wali ba wani kambi ne ko wani malin malin jama'a ake saka da wani rawani zabgege kamar abin nan yadin kwantun kwari ake naɗawa shikenan wai ka zama wali ba ba haka abin yake ba kawai walittaka imani da Allah da tsoron Allah kun bayanci maganar da kyau ko to in ka samu waɗannan abubuwan guda biyu to ko ka kira kanka wali ko kar ka kira kanka wali Allah ya kira ka cewa kai waliyin sa ne ba shikenan ba to dama kuma da kai ka kira kanka ba gara Allah ya kira ka ba to Allah ya kira ka ya ce kai wali ne to akwai wanda isa ya ce ba wali bane kai babu saboda haka waliyan Allah suna da yawa shi yasa zaka ga wasu daga cikin mutane sai Allah ya dinga to shi wali kam idan Allah ya mai da mutum waliyi me ke faruwa da shi domin wasu suna fahimtar cewa kamar yadda aka dinga yada abubuwa na walittaka na ƙarya a ƙasar nan jama'a ya kai matakin da wasu suna ganin idan aka ce kai wali ne to za a ga wasu abubuwa suna faruwa da kai wanda sun saba da yanayin yadda kowa yake rayuwa to ba haka magana take ba ba haka magana take ba waɗannan duk maganganun banza ne malam duk waɗanda suke faɗin wannan magana ba su da hudda la qur'ani wala sunna kawai idan kai waliyin Allah ne kuma ka riƙe wato tafarkin Allah da gaske na farko dai Allah ya ce ba kai ba bakin ciki a nan duniya kuma ba ka da tsoro a tashin alkiyama to wannan kaɗai ba daraja ba ce jama'a ko iya wannan kaɗai wali ya tsira da ita bai tsira ba duk wannan mukamin da ake nema kan wai a duniya me ake so ba shine gobe kiyama Allah ya saka mutum aljanna ba to sai Allah ya ce ka samu ba shi kenan karshen walittaka ya zo ba ah duk walittakar kan aka danna ka a wutar jahannama ina walittaka jama'a ko ba haka bane jama'a babu walittaka asalin walittaka shine ka ji ka aljanna amma da za a gama duk haya gagan nan ka je ka shiga wuta ai walitaka ta ɓaci ko ba haka bane to shikenan sai Allah ya ce kai din nan ba ka da tsoro ba ka da bakin ciki to shikenan magata ta kare walitaka ta yi rana yawwa lahumul bushra fil hayatid dunya an gane ko so in ka samu wannan ka gama ka gama abin da ake bukata kenan to amma an ci mutane da buguzo a ƙasar nan aka dinga gaya musu wasu abubuwa na ƙarya cewa shi ne walittaka ai wali baya cin abinci ƙarya ne zuƙi ta malla ne kama kare wai ka haɗa shi da kura ka ji gudu ya na baba kurege ƙarya ne wallahi wani wali ma billahi lazi ya fi ka ƙatu wallawa ma na rantse da Allah yawwa in aka yi mara zubi in ya fara harbawa sai a hankali to don haka duk wannan ƙarya ne a'a wali kaza ya ka ji ana musu take shehu dan tsananin karama wandansa ba ta zuge to rumbu ne shi jama'a wai shi yadda aka dinka masa wando haka yake burma shi ko ta zuge baya saka masa tsabar karama to rumbu ne shi jama'a ko kuka ce shi kasan bigiyar kuka ai ita ne za ganta rundume miya hakan nan a ƙasa eh shehu dan tsananin karama aswaki yake da rodi kai kasan rodi kuwa shi ne ai fi sabilillahi wayar da rodi yake aswaki in yana son aswaki kawai dauki rodi he tsalla kawai garas garas garas kacar kacar kacar ba malam tsabar karama kawai to an yi ta gaya wa mutane ƙarya ai idan wali ne in shehi ne ga abin da zai wallahi tallahi duk ƙarya ne jama'a a ce shi baya abin nan Allah ya ji kan malam Muhammad Kabir Muhammad Kabir Haruna Gombe eh ta kwaikwaya baki yi surutun banza ba e daga aya sai hadisi to kaga ai surutu yayi amfani ko ba haka bane jama'a duk inda ya motsa aya za a yi ta garo masa yana farfasa su haka ne ko ba haka ba to ai wannan kakatu mara balale da irin sa wallahi duk inda za ka yi zaƙin baki inda na aya da hadisi ne marhabun lale malam kabiru ya ba da labarin wali mai dan menene wali dan Allah ya saka malam kabiru wali dan amarya ka je ka saurari wannan wa'azin ka ji labarin wali dan amarya ka ji wali mai karamar gudu mai karamar gudu an kama hanya za a tafi wa'azi mai duguri shi ya ce a ba damuwa kawai za mu haɗu kawai a can a wali ka zo ka shiga mota ya ce a kar ku damu ashe daji yadda sa ya fasa ya tsinke a guje an gane maganar da kyau ko malam tukur almannar ka je ka saurari wa'azinsa wani babban malamin sunnar manzan Allah ne yana nan a Kaduna malam tukur almannar ya ba da labarin wani daga cikin irin wannan waliyan makaryata yana zuwa wani ƙauye yana karantar da su to idan ya tashi sai ya ebi guzurinsa na garin kwaki da suga da gyada da ruwa a jarka sai ya kulle a buhu in ya zo ƙauyen sai ya tafi can jeji sai ya samu wata bihiya sai ya rataye buhun idan ya zo ya gama musu karatu aka ce wali ga abinci ya ce a mu ai ba ma cin abinci ba ma cin abinci sai sun watse kowa ji ya yi lif ya kwanta sai ya fito sadab sadab sai ya sa takalman sai ya shiga jeji sai je sauke buhu sai ya fito da garinsa da gyada da suga da madara wallahi malam tukur almannar wannan malam tukur almana yana nan da ransa shi ya bada labari ya ce su a gabansu aka yi abin tun suna yara abin ya kai kusan shekara 25 zuwa 30 faruwar abin sai ya sauke dama da yan robarsa da ruwansa a jarka sai ya dan zazzagi garin kwakinsa ya jika a sa suga a sa madara a sa waye a sa waye dan samu ya dan abin nan ya dan taso ya kara mar ruwa sai ya afa in ya gama afa ya ji dan yayi daidai sai ya daure sai za ta yi buhu a saman bishiya kawai sai ya ƙara shigowa gari sai karama kai ba ruwansa ba ya dai mana karatu kawai ba ya cin kawai Allahu akbar ana ta masa kabbara ashe wali yana girkar garin kwaki ba a sani ba cikin dare to me zai faru wani daga cikin makiyaya ya yi dare bai dawo da wuri ba to sai ya ɗaure suna da guri irin wanda ake ce masa garka inda suke ɗaure dabbobinsu in dare ya yi su su dawo su bar dabbobin a gurin sai da safe sai mutum ya je ya samu dabbobin sai ya kora ya ci gaba da kiwon shi to sai ɗaura dabbobinsa sai ya biyo zai wuce zai shiga ƙauyen sai ya gana ganin alamun mutum yana shiga jeji yana ganin alamun mutum sai ya ce kai bari dai ya tsaya dai ga waye ne wannan ko dai ɓarawon shanunsu ne ya tsaya ya bi ya bi ya bi ya bi ya bi ya bi sai ga mutum ya ji ya hau bishiya ya raɓe sai da ya hau bishiya ya sauko ya jika yana kallonsa sai da ya gama ya lallaɓo ya lallaɓo ya matso da ke duhu duhu an fara sai gana a hewali mai karamar garin kwaki ne ya ce a ashe mutumin nan a hekariya yake yana ta ce mana hiwali ne baya cin abinci shikenan sai da ya rataye buhu ya koma sai wannan bafulata ne ya zagayo sai ya hau kan bihiya sai ya ɗauke buhu da fata aka fahimci magana da ruwansa a jarka da waye-waye duk sai ya ɗauke su ta wali ya gama karatu an kawo abinci a mu masha Allah masha Allah alhamdulillah ba matsala mu waliye ne ba ma cin abinci wannan ba fulata ne yace yau ka za ka gaya yan garin ku billahi la ilaha illa huwa ina jira ga yau da ya za a ci abinci jama'a sun watse shi sai ya iya tafi ya dan tsaya can dai sai kaman ya tafi sai wannan wali kawai sai ya fito sai ya shiga jeji ya je ya hau bishiya yana kallon shi ya je ya duba ya duba ya duba babu hungari ba garin kwaki babu jarkar ruwa babu ledar suga babu gwangwanin madara balantana gyada ya dawo ciki ya murɗe yunwa sai ya ce a kira masa mutanen gari kwanakin tafiyarsa bai yi ba sai ya ce yana ga su ya haƙuri wannan karan akwai 'yar matsala ba zai samu ya cika ta kwanakin da ya saba yi ba don haka zai koma gida sai sati mai zuwa zai dawo sai wa fulatanin nan ya fito da buhu ya ɗaga sanda ya ce billahi lazi ko kai mana bayanin wannan buhun ko kuma zan rafka maka sandan nan billahi lazi makaryacin banza makaryacin wani wallahi suka ritsa shi a gurin suka ritsa shi sanda ya fito ya bayani yace wallahi ƙarya yake ba wani maganar shi wali ne mai kaza mai kaza ƙarya ne dama haka yake shakewa ya je ya ci abincinsa suka ba dukan tsiya suka wartake suka ce sai ka sake zuwa ƙauyen nan ka ga yadda zamu yi da kai to wallahi jama'a sai ka je kana karanta littattafan Shehu Usman bin Fodi zaka sha mamakin irin waɗannan labarbaru to amma da ke galibi da larabci shehu ya rubuta su yasa mutane ba sa sani idan ka je kana karanta wasiqatul ikhwan litabyin dilalatil kitabi was sunnati wal ijma wallahi zaka sha mamakin abubuwan da suke faruwa ka je ka karanta nurul albab duk maganganun da shehu yake cewa idan mutum yayi kaza ya zama kafiri la tajri alaihi ahkamul islam duk waɗannan abubuwan shehu yana ishara ne zuwa ga abubuwan da da malaman ƙarya suka dinga wa mutane a waɗancan zamun na jama'a to saboda haka ba wani wali wani siffa ta musamman kawai imani da Allah da tsoron Allah ne an gane Allah shi yadda mu bal hiya haqqun lillahi ala ibadihi malam ibnu raslan yace ibada haƙƙi ne ga Allah shi kadai akan bayinsa shi yasa hadisi ya tabbata karanta littafin kitabut tauhid manzo Allah ya gaya wa wani daga cikin yara sahabbai ya ce shin in gaya maka menene haƙƙin Allah akan bayansa menene bayan haƙƙin bayi kuma akan Allah ya ce faɗa mu ya ce haƙƙullahi alal ibad an yi abuduhu wala yi shirku bihi shay'an haƙƙin da Allah yake da shi akan me bayi shine su bauta masa kansu masa shirka da kowa wa haƙƙul ibadi alallahi Allah yu'adhiba man la yushrika bihi shay'an su kuma haƙƙin da bayi suke da hi wanda Allah ya ɗauka wa kan shi cewa zai sauke musu shine ba zai azabtar da duk wanda bai masa shirka ba ina fata an fahimci magana da wannan sahabi ya ji wannan magana sai ya ce a ya rasulullahi afala ubashirun nasa bana wa mutane albishir ba kuwa domin in dai wannan shine to ai in dai mutum ya kiyaye shi kenan kawai sai manzo Allah ya ce la tubashirhu karka musu albishir da shi fayyattakilu saboda kasi kasala ma'ana su daina duk wata ibada in dai mutum ya rike tauhidi kadai da aqida ba shi ba sauran ibadoji yace ka bar su ina fata kun fahimci magana to amma daga baya ai ya bada labarin ko ba haka ba dan labarin ne ma ya sa mu ma muka samu labarin an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka babban haƙƙin da Allah yake buƙatar mu da shi shine mu kadaita shi cikin bauta kar mu yadda mu masa shirka duk wani abin da zai bayi zuwa ga shirka kar ka kuskura ka aikata shi Allah ya shiryar da mu qala shaykhul islam rahimahullah babban malamin musulunci malamai suka ce idan aka ce shaykhul islam aka yi shiru ana nufin al-imam ibnu taymiyyah al-harrani fi majmu'ul fatawa a cikin littafinsa majmu'ul fatawa mujallali na ɗaya shafi na 24 yace wa alam ka sani inji shekul islam yace anna faqar al abdi ila Allah babban talaucin da bawa yake da hi zuwa ga Allah an yi abu da la yushriku bihi shay'an shine bautawa Allah ba tare da ya hada shi da kowa ba laysa lahu nazirun fa yuqasu alayhi Allah ba shi da wani wanda suke kamanceceniya da hi balantana ai kiyasin Allah da wancan mutumin an gane magana da kyau ku dama ba ana kiyasin abu da wanda ya kama da shi ba abinda ake nufi da kiyasi shine wato a daidaita hukuncin abu da abu saboda kamanceceniyar da suke da hi wajen yanayi da kuma wani wajen shakali misali babu ayar da ta ce kar a sha wiwi ko in kuma akwai a jawo min ita ga alar ramomi muna tare da su alar murtala kuna da ayar wiwi na fata an fahimta ba ayar da ta ce kar a sha wiwi babu ba aya da ta ce kar a sha totolin babu amma shin totolin yana aiki da wiwi suna aiki irin aikin giya suna yi to sai aka yi kiyasin totolin akan menene giya saboda sun yi kama wajen duk abin da aka haramta dangane da giya to su ma suna da shi haka ne to sai zamto su ma sun zama haramun kiyasan alal kham kun fahimci magana da kyau ko to wannan shine to irin wannan kamanceceniyar yanzu kun fahimci me ake nufi da kiyasi ko to irin wannan kamanceceniya akwai wata halitta da take da ita wanda ya kamata a kiyasta Allah a kanta babu to shine laysa lahu nazirun fa yuqasu alai ba wani wanda yake kamanceceniya da Allah wanda za a kiyasin Allah akan sa ko a yi kiyasin abun nan a kiyasin sa akan Allah jama'a kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu lakin sai dai yushbihu min ba'dil wujuhi hajatal jasadi ila ta'ami wa sharab to sai dai ta wani bangare malamai suka ce yushbihu yakan yi kama min ba'dil wujuhi ta wani bangaren fuskoki hajatal jasadi buƙatar da jiki yake da ita ila ta'ami wa sharab daga abinci da abin sha wato kenan shi ubangiji baya ci baya sha to haka kuma ɗan adam yana ci yana sha to kaga anan babu kama tsakaninsu ballantana a kiyasta su akan ubangiji wa baina kuma furuqun kathira tsakaninsu akwai bambance bambance masu yawa fa inna haqiqatal abdi qalbuhu wa ruhuhu wa hiya la salaha laha illa bi ila bi ila bi ilahi allahu alladhi la ilaha illa illa huwa yace domin shi haƙiƙanin bawa da zuciyarsa da kuma ruhinsa ransa kenan wahiya la salaha laha da ransa da zuciyarsa din ba su da ingantuwa illa bi ilahi halladhi la ilaha illa huwa face sai suna tare da Allahn da babu abun bautawa da gaskiya sai shi ruhinka da zuciyarka idan ubangiji ya cire lamarinsa a kanta to ka ruguje sunanka haka ne ko ba haka ba domin gaba ɗaya zukatan bayi kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce inna ƙulubal ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha haythu yasha'u lalle zukatan bayi suna tsakanin yatsun Allah guda biyu yana jujjuya su yadda ya ga dama don haka yasa za ga yau wane yana da imani gobe ya ga ya kafurci idan Allah ya canza zuciyarsa yasa ya ce wa alamu anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah na iya sha makance tsakanin mutum da menene da zuciyarsa wa annahu ilaihi tuhsharuna kuma lalle gare shi za ku koma yasa ma aka ce summiyatul qalbu qalban li kasrati taqallubiha an sanya wa zuciya zuciya ne saboda tana da yawan zuciya in kaga dama da larabci ka ce an sanya mata mai yawan jujjuyawa domin min kallaba yi kallibu ta kaliban al'inƙilabu abin da ke yawan jujjuyawa an gane maganar da kyau ko shi yasa idan tukunya tana tafarfasa da wake a ciki sai a ce in kalabatil idiru wato wannan tukunya tana hautsinawa tana jujjuyawa da waken nan me yasa aka sanya wa zuciya wannan sunan ce saboda ita wata irin halitta ne wanda ba ta iya zama guri ɗaya tana da yawan raurawa an gane ko yau ta yi imani goban ta ga dama ta kafirci yau ta yadda goban ta ga dama ta ki yadda haka zuciya take to shi yasa sai da addu'a wannan dalilin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit kalbi ala ta'atika ko ala dinika ya Allah mai jujju ya zukatan bayi yau su imani gobe su kafirta yau su yadda da kaza gobe su yadda mu ka tabbatar da zukatan mu akan addininka kun gane maganar da kyau ko to haka zuciya take dole sai ana hadawa da addu'a yasa waccan imra'atul aziz take cewa wa ba ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi lalle ban isa barrantar da raina ko zuciyata ba domin lalle zuciya mai umartar mutum ne da aikata sabo sai fa wanda Allah maɗaukakin sarki ya sohi da rahama jama'a kuna fahimta da haka fala salaha la salaha laha illa bi, bi ilahi halladhi la ilaha illa huwa zuciya da rai ba su da ingantuwa idan ba sun samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wanda babu an muta da gaskiya sai shi ba don haka fala ta tsuma innu fi duniya illa bi zikirihi ba za ka taɓa samun nutsuwa ba a wannan duniya dole sai kana ambatan wane ne shi yasa yake cewa ala bi zikirin lahi ta tsuma innu kulu innal ladina amanu wa ta tsuma innu qulubuhum bi zikirin la ala bi zikirin lahi ta tsuma innu qulubu lalle waɗanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa su kwanta su tsaya guri ɗaya da yawan ambatan waye Allah yo kenan sai wannan ya nuna mana ashe ma idan bawa yana son zuciyarsa ta tsayo akan aƙida ingantatta akan tauhidi tacacce ya yawaita menene ambaton Allah domin Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah ko li dhikrillah ko lalle zukatansu suna samun nutsuwa ne da menene da ambaton Allah sai Allah ya ce ala ku saurara bi zikirillahi tatma innul qulub ai da ambaton Allah ne ma zukata suke samun nutsuwa me nutsuwa shine nutsuwa kan tauhidi nutsuwa kan aqida nutsuwa kan ibada nutsuwa kan bin umarnin Allah da kuma nutsuwa akan watsar da abin da Allah ya haramta to idan mutum yana ambaton Allah to sai Allah ya nutsar da zuciyarsa akan waɗannan abubuwa Allah ka nutsar da zukatan mu baki daya dan haka yake cewa a فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكري ولو حصل للعبد لذات malan yace da a ce bawa zai samu zaki da mazar kwaila a duniya shine lazzat an gane ko jam'i ne na lazzu an gane magana da kyau ko shine zaki da mazar kwaila ana cewa mashrubat ladhiza wa ma'kulat shahiyya wato ababen sha masu zaki da ababen ci masu daɗi an gane ko walau hasala lil abdi ladzatun da a ce ababan daɗi da mazar ƙwaila za su faru gabawa wa sururun da abubuwan farin ciki bi ghairil lahi amma fa waɗannan abubuwan ba ta hanyar Allah ya same su ba fala ya dumu zalika wannan abun baya dawwama haka ne ko ba haka ba duk jin daɗin da ba daga gurin Allah yake ba yana dorewa ba zai dorewa ko ka gan shi ka zuba mar ido za ka ga ya watse nan nan ba da tsayewa ba yasa za ka ga idan mutum ya tara dukiyar da ba ta hanyar da Allah ya ce ya tara ba ya tara jama'a kun fahimci magana wallahi malam sai ka ga na farko dai tukunna Allah sai ya hana shi ya ci da shi da iyalansa da 'ya'yansa da 'yan uwansa na biyu sai ya zamto dukiyar ba ta nutsar da shi a rayuwar shi ba maimakon kuɗi a zahirin yadda mutane suke kallon su idan mutum ya tara su ya haye ba haka ake kallo ba to amma sai ga mutum ya tara kuma ya nutse bai haye ba ko ba haka bane ana ganin in ka tara ka haye amma a zahiri kuma gashi ka tara ka nutse baka haye ba me dalili saboda baka taro su ta hanyar wa ba Allah ba yanzu akwai babban mutum da ya mutu a ƙasar nan wanda ba sai na kama sunan shi ba muna magana da wani ya ce akawun ɗinsa guda ɗaya akawun ɗinsa guda ɗaya da aka bincika sanda aka samu kuɗi naira biliyan sittin da wani abu biliyan ba miliyan ba sittin wannan akawun ɗaya ne kuma irin waɗannan mutanen ba su da akawun biyu ko uku irin namu na talakawa in wancan ya ƙi kayi ta ƙoƙarin dubu biyar ta shiga ka juya wancan ko ba su da wani su akawun bakwai takwas goma wallahi mana wai duk dan da sawu can a sa biliyan uku can a sa tara nan a sa bakwai in ta rikice ka damu cewa kaza kaza ya ce gashi ma me gashi na a cikin akawun me ne a cikin iya wanda ya nuna maka mai biliyan biyu baka san sauran biliyan nawa ne aka tara a ciki ba mutane akwai wayo ya dai kawai ba a yi wa Allah wayo wallahi ka gama da barbarunka da hikimominka wallahi ba za ka yi wa Allah ba hmm? ya sa ya ce kul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihi Allah fa yadfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha inda Allah ya ga dama sai ya tona asirin gaba daya amma sai ya barka wallahi malam ya ce wallahi biliyan sittin aka samu ya ce shi ba abin da ya tayar masa da hankali sanda ya ga an nuna bidiyonsa ana busune shi a cikin kabari ya ce wannan abin ya ɗaga mar hankali ƙasa mala turbaya ana lafta mishi amma fa nan akawun ɗinsa biliyan billions of naira baka taimaki kowa ba mutane suna kukan yunwa suna kukan fatara suna kukan talauci suna kukan kuncin rayuwa wani bahi da lafiya yana neman magani ba wanda ka taimaka ka tara makudan kuɗaɗe mana ka kuma kwanta lub a cikin kabari kuma wallahi kwandala bayan kwandala sai ka amsa barana a kansu su kuma gada sun samu rabas don ba da wallahi in gaya muku duk wannan dukiyar da mutane suke ta farawa ta haramun kun san su ‘ya'ya da suke gada halar suka gada? don ba su da hannu wajen tara ta shi ya taro ta don haka su sun ci halal malal shi kuma zai amsa kwairi a kansu wallahi mana wallahi mana haka wani muna magana da shi wani babba ne a ƙasar nan yake ce min shi zai ajiye waɗannan harkokin fa shi gaskiyar magana ya isa wannan abu na ce me ya faruwa ne ya ce wallahi malam ina ganin yadda al'amura duniya take watan gaririya da mutane ne ya ce wallahi ba zan bari in gutu cikin irin wannan halin ba ni zan ajiye waɗannan abubuwa wasu su zo su ci gaba da yi mu mu je mu ta isi gifari mu tuba ga Allah kusa kuran mu gyara ya ce abin nan malam ya wuce tunanin mutane wallahi ya ce shi zai ajiye na ce mm ku din kuna kokari ai irin ku masu son kuma za ku ajiye din ku kuma irin ku ake so ku rike wani ai baya wannan tunanin da kai kake yi duniyar in ta shimfiɗu to ya ma manta da lahira gaba ɗaya ya manta da akwai talaka a duniya akwai mai kunci a duniya akwai mai damuwa akwai mai matsala akwai wanda ba da gidan kansa akwai wanda ba da kaza ba ruwansu ya ce to kai da kake iya tunowa haka to irin ka ne za ka yi gyara ko ba haka bane jama'a ya ce kar ku aji ya ce in mana wallahi ina duba makomata ya dinga kawo misali ga wani abokina ne mun yi kaza da shi mun yi kaza da shi amma yau ya kwanta ya rasu ya bar biliyan kaza ya bar kaza malam ina tunanin ya zan je idan ni ma na tafa irin wannan halin me zan gaya wa Allah gawa na kaza wallahi ya dinga lissafo mu manya manyan mutane malam waɗanda suka tara duniya malam suka arce suka tafi lahira suka bar duniyar kuma to kuma wannan karatun karka ji ana magana su manya to kai ma ka yi wa kanka faɗa miliyan biyu kake da ita yi nazarin wa zaka taimakawa cikin dangi da yan uwa karkare na abin da kake da shi dan duma su ma da haka suka fara wai kuturu ya ga mai kyazbi ya ce mu mata nan muka fara haka ne ko ba haka ba da haka ya hankali jama'a haka ne ko ba haka ba saboda haka su mata nan suka soma ba su ankara ba suka zama mai manyan azzalumai ba su ankara ba don haka kai ma ka yi hankali shi yasa malamai suke cewa duk wanda bai iya taimakon mutane lokacin da yake da ɗan kaɗan ba to in ya samu mai yawa ma ba zai taimaka ba ka kuma kalli wannan magana haka take duk wanda ba zai iya tausayi mutane a lokacin da yake da karamin mukami ba to in kun ba shi jigge ma ba zai tausaya muku ba jama'a haka ne ko ba haka ba kenan ashe mutum yakan yi wa kansa training din irin waɗannan al'amura din tun yana da ƙaramin matsayi har zuwa ranar da Allah zai kai shi babba sai ka ga ya gaji wannan abun ya kuma yi offline yadda ya kamata saboda haka dubu ɗari kake da ita eh dubawa kake ganin ya kamata ka taimaka kaza ne na zalunci yazo kar ka yadda wai kan karami ne ka ta wannan ai ba matsala wuce ka aikata shi ka a'a a haka a haka har babban zai zo kuma za ka aikata amma in ka iya kaucewa menene ƙanana to za ka iya kaucewa menene manya yasa Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atukum in har kuka iya nisantar manyan zunubai to ƙananan mun yafe muku kawai jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku ai usulubin qur'ani malam a fili yake a usulubin annabi muhammadu wallahi malam a fili yake sai dai in mutum ba zai aiki da shi ba babu wata maganar inda inda a cikin qur'ani da hadisi malam sai dai idan kai ne ka sawa kanka inda inda amma daga ka tsaya ka kalli yadda Allah ke mu'amalantar mutane kai ka san Allah yana son mu wallahi yana kaunar mu yana kaunar mu duk wani usulubi da zaurance da karin magana yadda zai sa mu gane me Allah ke so mu yi wallahi Allah ya gama mana komai Allah ya shiryar da mu ya sa mu gama da duniya lafiya to shi ne ke cewa a menene min nau'in ila nau'in ko fala ya dumu zalika wannan abun baya dawwama ma'ana wa sururun duk mutum wato walau hasala lil abdi ladzatun da a ce ababan zaki da daɗi za su tabbata gabawa wa sururun da ababen farin ciki amma fa bi ghairillah babu Allah cikin wannan abun daɗin da abun farin cikin fala ya dumu zalika wannan abun na farin cikin da daɗin ba zai dawwama masa ba bal ba haka ba ma yantadilu min nau'in ila nau'in ya dinga tashi kenan daga wani nau'i zuwa wani nau'i wa min shaksin ila shaksin daga wani mutum zuwa wani menene mutum wa amma ilahuhu amma ubangijinsa fala budda lahu minhu fi min fi kulli hali bawa bashi da makawa dole yana buƙatar ubangijinsa a kowanne hali kuna fahimtar magana da kyau ko duk halin da kake ciki kana buƙatar Allah kana cikin halin lafiya kana buƙatar Allah ba ka da lafiya kana buƙatar Allah haka ne kana halin cikin kunci kana buƙatar Allah kana cikin walwala ma kana buƙatar Allah haka ne kai masinja ne kana buƙatar Allah haka in kai shugaban ƙasa ne kana buƙatar wane ne Allah yasa Allah ya saka malam Musa Yusuf Asadu Sunna lokacin da aka yi declaring operation zaman lafiya dole sai ce ba a yi wa Allah haka fa ya fito ba da shawara ya ce in ku ce operation zaman lafiya insha Allah saboda in ka ce dole yanzu kana cewa dole sai Allah zaunar da mu lafiya kenan shi ko Allah ba a masa haka ma'ana shine abin da nake so in fito kowanne hali ka shiga kana bukatar waye Allah jama'a kuna fahimtar magana operation zaman lafiya dole ya ce a'a operation zaman lafiya in Allah ya so ya yarda in Allah ya yarda mu zauna lafiya in bai yarda ba wallahi dolan ka ba za ta sa a zauna lafiya ba to yanzu an zauna lafiya da aka ce dolan to magana sa bata dawo ba kuma ta dawo shi yasa wato mu dinan da ake Allah ya saka malam da koro yawanci yazo magana ya ce ana ganin mu gardawa gidadawa kamar ba abinda muka sani sai qur'ani da hadisi ko ba haka bane wallahi tallahi abinda kai kake gadara ka sanin mun fi ka sanin shi wallahi tallahi kawai ka zo ka kwanta ai ma bayani ka risna ai ma jawabi yasa masu dabara cikin shugabanni ba sa wasa da malaman sunnar manzon Allah daga tariki ce tsakar dare sai buga waya ce malam ya kake gaza ai akwai matsala fa ma'ana duk matsayin da yanzu Allah ba shi dinnan ta rikice masa yana neman fita a gurinka ka taimaka masa ka ba shi shawara sai ka ce to na farko dai mu dogara ga Allah Allah shine mai mana me mai mana komai mu roƙa Allah ya biya mana bukata mu tsaya da addu'a sa'an nan kuma a yi kaza kar a yi kaza a yi kaza kar a yi kaza haka ne ko ba haka ba to idan mutum ya san yadda ya san me ya kamata to haka yake amma idan mutum duniyarsa kun san malam daura ya wata magana ya ce akwai giyar mulki akwai giyar kuɗi akwai giyar malanta ma idan mai mulki giyar mulki ta ɗebe shi sai ya ji cewa ba wanda ya isa duk duniya sai shi haka fir'auna ya dinga yi daga giyar mulki ta ɗebe shi ma alimtu lakum min ilahin ghairi ko ya dinga ikirarin ma shi Allah ne saboda giyar mulki ta kwashe shi to haka idan haka ba fir'auna ba duk wani mai mulki in giyar mulkin ta ɗebe shi sai dinga jin kawai shi kawai shi ne kawai in ba shi ba to ba kowa kuka wasa ma kuka kira mar Allah ya ce da Allah ku daina maganan Allah ya ra kuna muna magana kuna kawo mana maganan Allah saboda giyar mulki ta kwashe shi to haka giyar kuɗi ma in ta kwashe mutum ya dinga jin duk garin nan waye isa ya taka shi waye isa ya matso ma inda yake saboda giyar kuɗi to haka giyar ilimi da karatu da malanta ba ita ta kwashe audu jabberi ba ita ta kwashe audu jabberi ya zagi sahabbai ya zagi wa wallahi magana ba magana wasa bane ka kalle ta da kyau su ibnu taymiyar ma sun isa kai kana da hankali yasa malam daura yace bai da hankali yace hi dalilin da yasa yace kar a zauna da shi wannan bai da hankali yace yana zama ne da mai hankali yace wannan ma wakaci ne mutumin da zai ce ibnu taymiya bai isa ba eh ita ya ba da hankali ya ce in kana da hankali kai ka san suwaye ibnu taymiya ka ce wai su ma ba su isa ba waye bai isa ba saboda giyar karatu ta kwashe shi yawwa a a hakan shi a gani yake yana da shi ka bar shi a hakan ma cewa yana da shi din wannan abin kuma shi ya kwashe shi din to ibu ibu ibu da abdul wahab ya dangwala hancinsa to kaji to ka gani Allah ya sauwaƙe so saboda haka yan uwa duk halin da muka yi ciki muna buƙatar waye Allah ka ajiye wannan a ranka ko me ka zama kowanne dabara da hikima kowanne ilimin boko kake ji da shi kowanne fanni ka kware ka ji cewa wallahi baka isa ka sha ba in Allah ya zara hannunsa a kanka wallahi baka isa ba to in ka yadda da wannan to yarda da wannan ba ƙaramin nasara ba ce a cikin al'amuranka yasa Umar dan Khattab da ke yana da irin wannan aƙida ta cewa babu abin da ba Allah a ciki komai he ka sako Allah to Umar dan Khattab gwala kansa yake magabata mana magabata mana ba sa jiji da kai ba sa jin wani abin nan izza kullun tawazu'u ne akan su sai ka ji wani daga cikin magabata wallahi tallahi in an je gabansa yana magana ma yana sun koyar da kai baya so yana haɗa ido da mutane saboda tsabar tsoron Allah da tawazu'u da kankan da kai wato shi tawazu'u fa ba fa nuna kai ba komai bane ba ma'ana ba yana nuna kai ba kowa bane wannan dalilin ma yasa shi kuma sai Allah ya ɗaukaka ka domin annabi ya ce man tawazu'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya zama yana tawazu'u dan Allah ba dan bai kai ya nuna izza ba amma ya sauke kansa dan Allah sai Allah ya ɗaukaka shi wallahi malami ne kai ka zama mai tawazu kar ka zama mai jiji da kai da nuna bankama gwamna ne kai ka zama mai tawazu ɗan sanda ne kai ka zama mai tawazu shugaban ƙasa kwamishina ne kai kowaye kai ma'aikaci ne a ma'aikata kaza ya zama ma'aikatanka su shaide ka da cewa kai mutum ne mai kankan da kai ba ka nuna musu izza da buwaya kana sauko da kanka ka mu'amalance su yadda ya kamata to wallahi ka jira ɗaukaka a gurin allah amma in kana jin ai kai ne oga su yara ne ka dakawa na tsawa ka wartaki wane wane ya zo da jawabi ka sa biro duk ka sassoke ka watsa mar takaddun ba mutuntawa wallahi sai Allah ya kunyata ka wata rana ku rike wannan da kyau na fata na fahimtar magana saboda haka baka da abin da baka bukatar Allah a ciki a matsayinka na musulmi Allah ya shiryar da mu Allah ya datar da mu ya mana muwafaka duniya da lahira abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hada kuma ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za a kira sallah ne